بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ɗan uwa da muke a wannan majalisi da ma duk wanda suke tare da mu ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a safiyar yau laraba sha biyu ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda shine daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya a wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Affan da ke unguwar gadon kaya a cikin garin Kano wanda yau shi ne zama na takwas a cikin wannan sura mai albarka suratul ka jiya idan ba a manta ba lokaci ya cin mana muna tsaka da magana akan aya ta goma sha tara a cikin wannan sura mai albarka wanda ba mu kai da cikewa a kan ta ba lokaci ya cin mana da haka gwana ku za a maimaito mana ayoyin guda biyu insha Allah ta'ala sai mu dora bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bamu qissa ma'ana tarihi ko labari na waɗannan matasa yace wa kazalika basnahum liyatasaalu bainahum kamar haka ne muka tayar da su muka farkar da su daga wannan kwanciya da suka yi bayan Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ya daɗe kunnuwansu sannan ya sanya su a yanayi na bacci wanda yake cike da ayoyinsa na ɗaukar ragamar kasancewa za su jujjuya a wannan kwanciya za su samu abin da jikunansu yake bukata wanda ba zai bayi zuwa ga lalacewar ko illatuwar jikinsu ba sai kuma Allah yake gaya mana yanzu cewa gashi ya farkar da su bayan tsawon wannan lokaci liyata sa'alu bainahum sai suka samu kansu suna tambayar junansu a tsakaninsu wanda lokaci muka dauka muna yin wannan bacci wannan sashin ya ce kaza wancan sashin ya ce kaza a ƙarshe dai qalu rabbukum a'lamu bima labistum suka ce da junansu ubangijinku shine mafi sani akan lokacin da kuka dauka kuna yin wannan bacci wasu malamai anan suka ce sun bar maganar ne saboda sun kasa kirdadan iyakan hakikanin lokacin da suka dauka da haka sai suka jingina lamarin ga Allah madaukakin sarki baki daya sa'ilin da wasu suka ce a'a ai tun da Allah ya ce liyata sa'alu bainahum domin su yi tambaya a tsakanin su su tambayi junan su akan tsawon lokacin da suka kasance a kansa to bai yiwuwa a ce kuma Allah madaukakin sarki bai kimsa musu basirar sanin menene lokacin da suka dauka a tsakaninsu ba da haka sai suke ganin cewa sun bar maganar ne saboda sun gane hakikanin lokacin amma in aka yi izina da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa bayan nan za a ga kamar akwai ɗan nisa tsakanin wannan maganar da haƙiƙanin abin da yake jerin gwanan ayoyin zai tabbatar da shi a kan shi sa'ilin da kuma shi ma ɗaya ɓangaren da suka ce sun gane sai a ce wannan wani ya talaffaf wala ya shi'arar na bikum ahada da za ta zo a gaba ai sun gane tsayin lokacin da suka shi sa suke cewa a tantance abi a sannu ai kaffa kaffa domin kar a fahimci yanayin da suke ciki da haka sun riga dai da sun tsaye da shawarar cewa yanzu za a aiki ɗaya daga cikinsu domin ya je ya zamanto ya samo musu abinci fa ba'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi ko kuma bi wariqikum hadhihi ku aiki ɗaya daga cikinku ya tafi da wannan kuɗi da kuke a tare da shi domin alwariq kamar yadda muka faɗa jiya umla ce ma'ana ma'adani ne wanda ake ɗaukansa a matsayin kuɗi wanda malamai suka ce ana sana'anta shi ne daga azurfa sun riƙi wannan ma'adani a kowannen kuɗi a tare da su domin ya zamanto musu kamar wani guziri ne wanda za su yi tafiya da shi a tare da su wanda wannan sai ya nuna maka muhimmancin yin guziri lokacin da duk mutum zai yi tafiya ko zai tafi wani al'amari baya daga cikin koyarwar addini ka tafi hannu na dukan cinya da ake cewa a hausa kai riko da abin da za ka iya bukata ba komi kankantarsa kuma komi yawansa yanzu kin ga kogo suka fita suka tafi kogo kan ai babu wurin saye da sayarwa a cikin shi domin asali mafaka ce iya suka yi amma sun riki guziri a tare da su shi sa al'allama ibnu kafir ya ce ai fiddatikum hadhihi ku tafi da wannan azurfa ta ko da za ku je ku musanya da ita a baku abin da kuke bukata وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها فتصدقوا منها وبقي منها معنى يكي ويسبودا أي سنتهو دا مادا kudaden su yan dirhaman su ne tare da su daga gida sannan saboda bukatun su da za su iya taso musu sai suka yi sadaka da wani sashi sannan suka ajiye wani sashi ma'ana wani sashi ya rage din da haka sai suka ɗauki wannan kuɗi sai suka ce wa ɗaya daga cikin su ka tafi ka je zuwa cikin gari domin ka samo mana abin da za mu ci falyanzur ayyuha azka ta'ama idan ya tafi zai je yi wannan siyayyar yanzu ana mishi wasici ne da idan ka je za ka yi wannan siyayya falyanzur ma'ana kai da za ka siyo mana abincin nan ka lura ka kula gurin siyo mana abinci ka siyo mana abinci wanda yake abinci ne mai tsarki abinci mai inganci ba abinci wanda yake cin shi ba zai daɗaɗa a gare su ba ko kuma bai ma halatta su ci shi ba akan faɗin falyan ayyuha azka fa'amin malamai suna da maganganu da dama akan shi ƙoƙarin fayyace ku menene ake nufin da azka fa'amin ibn ashur rahmatullahi alaihi ya kawo maganganu daban-daban da malamai suke ambatawa akan falyanzur ayyuha azka ta'aman yayin maganar mabudi da cewa falyanzur ayyu makanin minha huwa azka ta'aman ai azka ta'amuhu min ta'ami ghairihi wa idan ya je siyo musu abincin nan ya lura ya kalla a wurin sai da abincin nan ina ne wurin da ya fi tsarki ya fi tsafta ya fi abincin da yake mai kyawu ne sai ya siyo musu daga wannan guri na sai da abinci ibnul jauzi ya ce azka ta'aman ai a hallu zabihatan ya ce magana ta farko in an ce azka ta'aman to ana nufin inda aka yi yanka yanka wanda yake na halal ma'ana ba a yi abincin nan da yanka wanda yake ba a kan shari'ar da allah maɗaukacin sarki ya hukunta ba wannan magana ce da aka haikato ta daga ibn abbas radiyallahu anhu da afa wa a hallu ta'aman akwai kuma da suka ce a'a azka ta'aman ai a hallu ta'aman abinci wanda yake na halal nau'in ko dangin abincin da Allah madaukakin sarki bai haramta ba wannan sa'id ibn jubair yake ya farta wannan fassara din wa qila ajwaduhu wasu kuma suka ce a'a ai ana nufin abincin da yafi inganci shine azka ta'aman qatada ya faɗi wannan wa qila aktharuhu ikrima ikrima yake cewa a azka fahaman ai mafi yawa saboda wai a siyo musu abincin da adadin shi zai ishe su zai biya musu bukatar su wa qila ghayr zalik malin ce wasu ma sun faɗi haka domin akwai wanda suka ce arhasu ta'aman wai abinci mafi sauki saboda kuɗin da yake tare da su wai ba mai yawa bane ba sosai sai suka ce in ka je ka duba inda abinci yafi sauki sai ka siyo mana wa qila atyabu ta'aman an ce je ya duba inda abinci yake mai tsarki ya siyo wannan duk daga cikin maganganun da malamai masu tafsiri suke ambatawa kenan a cikin littattafan su in aka zo magana akan azka fa'amal saboda dai kokarin a bayyana menene abin da azka fa'amal take nufi a ƙarshe dai al'allama ash-shinqiti rahmatullahi alaihi ya fi ƙarfafa maganganu guda biyu yace annal murada bi kaunihi azka ay atyab abin da yake nufin da azka fa'amal yace malamai suna da maganganu guda biyu akai magana ta farko shine azka fa'amal ay atyab ta'aman abincin da yafi tsarki li kaunihi halalan laysa fi mimma fihi haramun wala shubha abincin da ya fi tsarki sifarsa ita ce ya kasance abinci ne na halal wanda babu haram a ciki kuma babu ma shubha ma'ana babu jirwaye da kamar wanka akan halaccin wannan abincin a tunanin ko abu kaza an sa ko ba a sa ba ko wani yayi ko bai yi ba a'a ana tunanin cewa wannan abincin tsarki tabbatacce ne a kansa ta fuskar ba a yi shi da abin da yake haramun ba kuma ba a bi hanya ta haramci wurin sana'anta shi ba yace wasani magana ta biyu annal murada bi kaunihi azka annahu aksar magana ta biyu ita ce wanda suka ce abinda ake nufi da azka ta'aman ai aksaruhu sai malam ya dawo yayi tarjihi yace wal qawl al awwal huwa alladhi yadullu lahu al qur'an magana ta farko din nan ta cewa azka ta'aman ai ahalluhu ko atyabuhu ko azkahu saboda ya kasance babu abin da yake na haramci a cikinsa ya ce shi ne ya fi kusa idan ka lura da hujjoji na alkur'ani da lura da irin yadda allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan a cikin bigirai daban-daban a cikin alkur'ani mai girma li anna akal al halal wal amal salih amara allah amara bihi mursalin malam yanzu yana kokarin ya bamu hujjar da ta sa ya fi karkata ko ya fi karfafa cewa wannan azka ta'aman ai ahallu ya ce saboda yanda Allah madaukakin sarki yayi umarni ga muminai akan cewa su ci abinci wanda yake na halal haka ya musu umarni da cewa su aikata aiki wanda yake na kwarai sai ya kawo ayar Allah madaukakin sarki ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun wannan kusan zamu ce kamar hadisi ne malam ya sanya shi a cikin maganar na kokarin da fayyace mana menene abin da ake nufi da azka fa'amal da kuma dalilin da malam ya dogara da shi wurin rinjayar da wannan yace kuma ƙari akan haka alqur'ani ya yawaita amfani da maddat zaka a matsayin at-tahara in an ce zakat ma'ana at-tazkiya a cikin alqur'ani ana magana akan at-tathhir tsarkakewa ko abun da yake tsarkakake ya kawo misalin ayoyi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an imra duk wannan ayoyi da ma ire-iren su da yawa suna tabbatar da ma'anar a nan gurin cewa azka ta'aman ay ahallu ta'aman wa atyabuhu mafi kyawun abinci wanda yake tsarkakake ba a hada shi ko an gwama shi da abin da yake haramci ne a ciki ba da haka ku gani dai cewa har yanzu suna nan tare da imanin su gadagar sun Allah madaukakin sarki ya karbi idanunsu ko mu ce ya karbi hankulansu ya kaddara cewa sun kwanta bacci tsawon lokaci suna masu imani kuma sun tashi suna masu imani kuma ba su gushe akan kokarin sanya abin da zai yardar da Allah madaukakin sarki a cikin rayuwarsu ba shi yasa suna tashi abu na farko da suka fara yi shine ƙara jaddada wannan aƙida a cikin maganganunsu suna bin ba'asin lokacin da muka dauka suka ce qalu rabbukum alamu ma labistum sun tabbatar da cewa aqida su tana nan gadagar sannan suna neman abin da za su bukata sun ƙara tabbatar da cewa ba za su yi abin da ba zai yarda da Allah madaukakin sarki ba falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu ya siyo muku ya zo muku da wani abu a gurin wannan abinci da zai je ya tarar wanda idan kuka ci za ku amfana da shi domin birizqin minhu ai daga cikin wannan abincin ya kawo muku wanda za ku ci ku amfana da shi da haka arziki kamar yadda na faɗa ran nan magana da ta kama cewa arziki ya kunshi abubuwa da dama cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yake yi mawa bayansa wal yatalattaf idan ya tashi zai tafi nan yayi kaffa kaffa kada yayi abin da zai sa a ji mu wala yush'iranna bikum ahada kada ka yi motsin da zai sa a ji mu kada ka yi mu'amalar da za ta sa a gane mu kada ka yi abin da zai sa a ji shakka a kanka ballantana a biyo ka a zo a yi ƙoƙarin a tabbatar da inda muke idan aka bincikar da mu to kuma yanzu wani al'amari daban zai auku wanda yake muna jin tsoronsa da haka ko mutum ɗaya karka bari ya samu hujja da zai biyo ka ya zo ya ga menene muke ciki ballantana a binciko ka akan al'amuranmu innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada sai suke fadar abin da suke jin tsoro ya auku din ma'ana kana hana mutum yayi wani abu zaka iya hana shi ya hanu kai tsaye amma idan ka bashi hujja na nuna masa illar abin nan da kake hana shi akai to yafi bayuwa zuwa ga kokarin kamantawa gashi dai a cikin su yake abin da suke jin tsoro ta yiwa shi ne yana jin tsoro domin yanayin da suke ciki duka guda ɗaya ne amma sai suka tunatar da shi wannan sai nuna mana ashe kau kana ganin mutum ya san abu idan kana so ka ƙara zabarar da shi akan wannan abun ko ka ƙara jan hankalinsa ko ƙara tabbatar da shi za ka iya gaya mishi watakila fuskokin illar wannan abin da ake so a hana shi ko alkhairin abin da ake so ya yi domin ya ƙara samun ƙwarin gwiwa a kansa innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada domin dai tabbas idan suka gano inda muke dinnan in suka san wannan mafakar da muka buya a ciki to za su dauki mummunan mataki akan mu mataki na farko da muke tunanin za su iya dauka akan mu shine yarjumukum za su jefe mu domin nau'i na daga cikin irin azabtarwar da da ake yi mawa mutane shine idan za a halakar da mutum sai a halakar da shi da jifa yana daga cikin nau'i mai wahala na halakarwa da ake yi mawa mutane a irin wancan lokaci din ya zamanto tsananin jifan da za a dinga yi mawa mutum har ya kai shi zuwa gani halaka a salwantar masa da rayuwarsa wannan shine magana ta farko da malamai suke faɗa akan yarjumukum a kanta sa'ilin da akwai wasu malaman da suke cewa a'a yarjumukum ba wai za a yi musu jifa na rajimu jifa da za a yi ta musu da duwatsu har su mutu ba a'a jifa na magana za a dinga jifansu da munanan maganganu munanan kalamai tozarci zagi cin mutunci da sauran abubuwa cikin wanda kuma suka kawo wannan magana akwai ibnu jarir at-tabari rahmatullahi alaihi to amma dai gaskiya malaman tafsiri da dama sun fi tafiya akan yarjumukum za su jefe ku suka ce domin magana kadai a irin wannan karfin imani da suke akan shi za ta karanta a matsayin dalilin da za ta sa har su ji tsoron kar a gano inda suke domin dama sun san me suka taka su ne dai a can har suka iya fitowa suka nuna abin da suke kan shi na aƙida har suka yi kira akan cewa ga kyakkyawar aƙidar da ya kamata a bito ai bai kamata a yi tunanin cewa wata magana da za a faɗa ko ta izgilanci ko ta wani abu makamancin haka za ta iya damun su har su ji tsoron kar a gane su saboda wannan ma domin abu ne da dama sun kwana da sanin shi da aka sai suka furin jari da cewa yarjumukum za a jefe ku ta yanda zai zamanto a ƙarshe a musalwantar da rayuwarsu aw yu'idukum fi millatihim ko kuma idan ma ba su yanke muku hukunci na su jefe ku ba to za su iya tarsasa ku za su iya yi muku dole za su iya matsanta muku za su iya cin galaba a kan ku ta hanyar mai da ku zuwa ga abin da suke kansa na aƙida fi millatihim akan tafarkinsu sai ya zamanto kun bar tauhidi da kyakkyawar aƙida kun koma zuwa ga shirka da mummunan aiki da yin ibada ga ba Allah maɗaukacin sarki ba wannan dama ɗabi'a ce ta waɗanda sun kasance mujrimai wanda suke kan mummunar aƙida musamman idan ya zamanto ga munin kafirci ko shirka ya haɗu da ƙarfin iko da ƙarfin mulki to sukan yi amfani da salo na tirsasawa ma'ana a su yi amfani da ƙarfin iko da suke da shi domin su tursasa wanda yake kan kyakkyawar aƙida ya karkatu ya dawo dan dolan dole zuwa ga mummunan abin da suke so su dawo a kan shi wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina Allah madaukakin sarki yake gaya mana yake ba mu labarin waɗanda suka yi kafirci suke cewa da manzanninsu ko dai mu kore ku daga garinmu ko kuma ku dawo kan aƙidar mu ashe suna bin salo salo gurin ƙoƙarin dawo da mutum zuwa ga kan mummunar aƙidar da yake kai a a baya wanda ya kasance ya yi imani daga baya ya kasance akan kyakkyawar aƙida ba ma salihan bayi ba ko wanda suka yi imani har ma manzannin suna musu irin wannan tahdidin ma'ana suna musu irin wannan barazanar na cewa ko ku bar abin da kuke kai ku dawo kan abin da muke kai baki daya ko kuma ku bar mana garinmu ku tafi can ku je ku nemi inda za ku samu mafaka ku yi abin da kuke kai wa qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib walladhina amanu ma'aka من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين Allah na ba mu labarin Shu'aib alaihi salatu wassalam yanda shi ma mutanensa suka zo suna mishi wannan barazana ta cewa ka dawo kan tafarkin mu ko kuma kai ma ya zamanto mu kore ka daga zamantakewar da muke tare da kai wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u Allah ya ce ba za su gushe ba duk inda kafirai suke duk inda mushrikai suke ba za su gushe ba suna kokarin su zamanto sun shiga sun muku shinge tsakaninku da addininku ta fuskoki daban-daban ba za su gushe suna wannan ba su yi kokarin janyo ku in janyowar gaba ɗaya ta gagara su yi kokarin azabtarwa in ba su da wannan dama kai su su yi kokarin kautar da kai ma akan wani tafarki wanda yake na daidai na addinin ka suna ganin sun ci nasara sun ci galaba akan ku don haka dai aw yu'idukum fi millatihim wannan ɗabi'a ce dama ta waɗanda suke kafirai sun kafircewa Allah maɗaukakin sarki da haka kullum suna ƙoƙarin yaya za su yi su janyo wasu akan ɓata ya za su yi su shiga shinge tsakanin waɗanda suke kan daidai akan abin da suke aikatawa daidai al'allama ibn kafir ya ce in alimu bi makanikum idan suka san inda kuke to yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim yace ya nuna ashaba da qiyanus abin da suke nufi da wannan maganar suna nufin ma'abuta wannan sarki nasu da qiyanos kamar yadda malamai da dama suka hakaita akan sunansa kenan ya khafuna minhum an yattaliu ala makanihim suna jin tsoron cewa su san inda suke su lura ko su gane ko a nuna musu mafakar da suka zo suka fake a cikinta fala ya zalu na yu'azzibu na hun bi an wa'il azabi ila an yu'idu hun fi millatihim allati alaiha aw allati hum alaiha aw yamutu malam ce ba za su gushe ba suna azabtar da su nau'i na azaba daban-daban har sai sun dawo da su akan wannan mummunar hanya wannan mummunan tafarkin da suke a kansa ko kuma su kashe su wa in wafaqtumuhum ala al'awadi fi ad-din fala falaha lakum fi ad-dunya wala fil akhirah in kuwa kuka bi ra'ayinsu kuka yadda akan cewa za ku koma zuwa ga kan wannan tafarki da kuke da suke akai za ku zamanto tare da su to ba ku da rabauta la a duniya wala a lahira saboda wannan ne suka ce walan tuflihu idan abada ku da samun rabauta haihata haihata kun rabu da ita kenan la a duniya wala a lahira domin kafirci da ɗai bai taɓa zamantowa hanyar da za a samu rabauta a ciki ba Allah ya mana tsari da kafirci na magana
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم masjida
Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki yana da bamu labarin yanayin da wannan kissa take tafiya bisa abubuwan da suke mafiya muhimmancin da za a wa'azantu a samu izina a cikin su daga bayanin yaya suka kasance a tsakanin su sai Allah madaukakin sarki ce wa kadhalika a'tarna alaihim kamar haka ne ma'ana yadda muka sanya su suka yi imani muka sanya su suka yi bacci muka sanya su suka tashi kamar haka ne muka sanya kuma yanzu waɗanda suke waje suka fahimci cewa ga sunan akwai sa'anan suna nan menene abin da ya faru wani matakai aka yi aka samo ga su a cikin abin wannan yanayi Allah madaukakin sarki bai ba mu labari ba a cikin alkur'ani ingantacciyar suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam bata zo da tafasil din yanda wannan al'amari ya faru ba amma dai Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a nan gurin cewa Allah ya bijirar da lamarin su ya nuna lamarin su yanzu ga waɗannan waɗanda suke ma'abota wannan gari a daidai wannan lokaci malam yace atla'na alaihimun nasa sai muka sanya mutane suka gane ga sunan ga inda suke ga inda suka samu mafaka a kai da haka kun ga kamar za a ce tsoron da suke ji na wancan abu kai ya faru Allah ya riga ya sanya shi cikin kaddarar cewa zai faru bal ita ce ma cikin manyan hikimomin sanya hakan ya faru saboda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wasu al'amura wanda ya niyya zai tabbatar wa kadhalika a'tharna alaihim kamar haka ne muka nuna ma wa mutanen su mafakar su muka fahimtar da su cewa ga su ga kuma akan yanayin da suke akan shi liya'lamu ba dan komai ba sai dan su san cewa anna wa'dallahi haqq cewa alkawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne da dai Allah bai taba yin alkawarin abin da yazo ya kasance ba haka ba duk abin da Allah madaukakin sarki ya alkawarin sa tabbas zai faru ko bajima ko ba daɗi yana aukuwa ne a daidai lokacin da Allah ya nufa ɗin dama cewa zai auku a faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya'lamu anna wa'dallahi haqq domin su san cewa lallai alƙawarin Allah maɗaukakin sarki gaskiya ne malamai suna da maganganu guda biyu akan cewa li ya'lamu anna wa'dallahi haqq wai gawa ake nufin cewa su fahimci cewa alƙawarin Allah gaskiya ne ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi ya kawo waɗannan maganganu guda biyu a cikin tafsirinsa magana ta farko ya ce qawluhu li ya'lamu fil mushari ilaihim bi hadha bi hadha al-ilmi qawlani wai suwa ake nufi da cewa za su sani din nan yace to maganganu guda biyu akan waɗannan waɗanda ake nufin za su sani din ahadu ma annahum ahlu baladihim tasamu fil ba'si na farko su ne ahalin wannan gari ɗin ma'ana waɗannan mutane da suke rayuwa a daidai wannan lokaci ɗin lokacin da ya kasance sun yi saɓani akan abin da ya shafi rayuwa da allah maɗaukakin sarki zai raya mamata bayan sun kasance sun mutu sai kuma ya dawo musu da ransu domin ya zamanto an yi abin da yake sunan shi alhisab sannan kuma a yi sakamako akan wanda ya aikata na kwarai ya samu kyakkyawan sakamako wanda ya aikata mummuna kuma ya samu mummunan sakamako da haka sai aka ce liya'lamu suna cikin tsaka da wannan musu din ya subhanallah suna cikin wannan yanayi da wannan shakka da wannan sabanin ra'ayi da wannan rudu a wannan gari a daidai wannan lokaci wasu suna ganin akwai bijirar da rai da Allah maɗaukakin sarki zai yi bayan ya karɓi rayuwa sannan akwai alƙiyama akwai sakamako akwai hukunci wasu kuma suna ganin a'a wannan al'amari ne da ya yi nisa da hankali ya za a ce mutum ya mutu an sanya shi a ƙasa ya riga da ya riddige ya zama turɓaya sannan kuma a ce wai za a zo a taso da shi a zo a yi mishi wai a mai da shi yadda yake a da mishi da rai ya ce to don haka a nan أن وعد الله حق ليعلموا أنا نكون وأن ذا سجاني الكون أن لا قسياني سوني وإن ذا سكي وأن مسوء أديدي وأن اللوكة شيء أتكي وأن ننقل سائلين ديتي والثاني أنهم أهل الكهف cewa ba wasu ake nufin liya'lamu anna wa'dallahi haqqun ba sai waɗannan ma'abuta kogo din akan su Allah yake nufin cewa domin su sani saboda me yace ba'asnahum liyaru ba'da ilmihim anna wa'dallahi haqq wai Allah maɗaukakin sarki ya rayar da su ne bayan ya karɓi rayuwarsu ya karɓi hankulansu ya karɓi tunaninsu ya karɓi saninsu na wani tsawon lokaci sai kuma ya zo ya bijirar da su ya dawo musu da wannan sai ya zamanto cewa sun ƙara gasgatawa akan gasgatawa da suke kanta na imani da Allah maɗaukakin sarki da cewa zai rayar da rayuwa bayan mutuwa sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin zai tsaya da bayansa waɗanda suke sun yi imani imani zai ɗaukaka su zai tabbatar musu da nasara to sai ya rayar da su don ya tabbatar musu da wannan gashi ya kubutar da su daga hannun wancan azzalumin sarki da suke cike da tsoro akan matakin da zai ɗauka a kansu da ka wannan ita ce magana ta biyu azzajjaj a cikin littafin shi ma'anin qur'an ya ce aili ya alaman ladina yukazzibu na bilbasi anna wa'adan lahi haqqun wa yazdada man yu'minu bihi imana yace abinda Allah madaukakin sarki yake nufi shine saboda waɗanda suka ƙaryata cewa akwai rayuwar da Allah zai rayar da bayansa bayan ya karbi rayuwarsu ya alƙawaranta haka to wannan liya'lama dan ana nufin dan su su sani cewa wannan fa abin da Allah ya faɗa yana nan tabbas domin ga misali nan an buga muku sannan kuma wanda ya imani shi ma ya zamanto an ƙara masa ƙwarin gwiwa akan wannan to kuma a cikin wanda ya imani din nan akwai su wannan ashabul kahfi din domin dama sun yi imani da hakan sai Allah ya sanya su a matsayin ayoyi domin ya karbi rayuwarsu ta tsawon lokaci ko ya karbi hankulansu na tsawon lokaci sai zamanto yanzu da suka farka sai su ƙara tabbatar da ra'ayinsu da tabbatar da imaninsu da abin da suke kan shi na gaskiya cewa hakika ne domin sun ga zahiri sannan kuma wanda ya yadda da hakan bayan su shi ma ya fahimci cewa haka da haka kuma sai mu kama azzajjad ya aljam'u bainal qawlain ya hada mana maganganun guda biyu kuma wanda duka sabani gaskiya akan wannan matsalar ba sabani bane ba da yake zai zaman toki yana kishiyantar juna sabani ne wanda sashen shi zai kara karfafa sashi ابن كثير رحمة الله عليه يتي ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة ibn kafir ya ce malamai daban-daban sun ambata cewa ko malamai daga cikin magabata sun ambata cewa an samu wani yanayi na shakka da ya shigi wannan al'umma a daidai wannan lokaci akan sha'anin ranar kiyama wa qala ikrima kana minhum ta'ifatun qad qalu tub'athu al-arwah wa la tub'athu al-ajsad yace ikrima ya ce ma'ana haka ito daga ikrima cewa a cikin waɗannan mutane akwai waɗanda suka yadda da cewa eh za a rayar da mu bayan mutuwa amma fa ba gangar jikin za a rayar ba ruhin ne kadai za a rayar da shi fa ba'atha Allahu ahlal kahfi hujjatan wa dalalatan wa ayatan ala zalik mana ce sai Allah madaukakin sarki ya rayar da ashabul kafi ga sunan da ransu da kuma gangar jikinsu don wannan ya zamanto aya ne ko dalili akan wannan abin da suke suna musantawa ابن عثيمين رحمة الله عليه يكي تشيوى إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء شيوى ون اللي يعلم أن وعد الله حق إما دي يكسن شي أنا باس أمساني أكن أبن دي يكي سن كسن شي سنا إنكارا سنا مسن سنا أبن دي شافرا نرغو بكياما أو لأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار كوكما آآ باوانا بني مسن سقباكي دي مسن سشيني ai Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawarin zai tsiratar da bayansa muminai daga sharrin kafirci da kafirai da waɗanda suke makiya addini da za su cuta musu ya yi alkawarin zai yi musu yakin zai kare su kamar yadda muka ji ayoyin jiya inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah zai ba su kariya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah zai ba shi mafita to sai sigma ibnu utaymin yace ai wannan ta iya yihuwa wa'dan la ya'lamu anna wa'dan Allah haqqun dan a tabbatar muku ne ku gabaki ɗayan ku na cewa Allah fa yayi alƙawarin zai kare bayansa wanda suke muminai da ɗai ba zai tozarta su ba kuma gashi ya aikata hakan akan waɗannan bayi li'anna haula istab'ata najaw min ummatin azimatin tuqatiluhum wa tanhahum 'anit tauhid yace saboda waɗannan matasa guda bakwai ɗin gabaki ɗayan su sun kubutu sun samu Allah ya kubutar da su daga wata al'umma da take mai girman gaske wanda take mai karfin iko da karfin mulki da dukkanin wata dama da za a yi musu wani abu domin a cutar musu amma Allah ya kubutar da su don haka inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah madaukakin sarki yana kubutar da waɗanda suke sun yi imani kuma yana zamantuwa yana ba su kariya a cikin dukkanin wani abu da za a iya yi musu wanda yake na ba daidai ba da haka wa an liya'lamu anna wa'da Allah haqqun domin su san cewa alkawalin Allah gaskiya ne ta iya yiwuwa wannan magana ana yin ta ne ga ahalin wannan gari ta iya yiwuwa wannan magana ana yin ta ne da su ashabul kahfi sannan ahalin gari ta iya yiwuwa suna musu ne akan cewa Allah madaukakin sarki zai ba da kariya ga bayinsa muminai ko kuma suna musu ne akan ranar gobe kiyama sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan abin domin ya zamanto hujja ne mabayyaniya aya tabbatacciya domin ya ba da amsa ya fidda su daga wannan rudani da suke ciki ko sabani da suke a kansa wa anna sa'ata la raiba fiha sannan kuma bayan sun yadda alkawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne kuma tabbas cewa al'amarin alkiyama babu kokonto a kansa tabbas tana nan tafe tabbas abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya labarta a kanta yana nan ku ga ku yanzu masu sauraro sannan da su wancan ahalin wancan lokaci su sani cewa akwai alkiyama akwai sakamako akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi akwai duk abin da Allah madaukakin sarki ya labarta zai faru zai faru a ciki anna sa'ata la raiba fiha cewa alƙawarin al'amarin alkiyama babu kokonto a kansa cewa wannan abu zai faru iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suka kasance suna yin musu a tsakaninsu game da al'amarin waɗannan matasa ko kuma game da al'amarinsu susuwa to shine malamai masu tafsiri suke da maganganu akan cewa ko dai at-tanazu' din fi amri al-ba's ne akan dai wancan sabani na farko din nan ya'lamu cewa tanazu' din sabanin da suke da shi a tsakaninsu musun da suke yi a tsakaninsu rarrabuwar ra'ayin da suka samu a tsakaninsu akan al'amarin ranar gobe kiyama ne sai ya zamanto cewa lokacin da suke tsaka da wannan musu al'umma take cikin abota kogonan da suka rayu lokaci kaza sun fito daga daga daga daga cikin al'ummar da sun kasance sun yi imani sun tafi an neme su kaddabi an rasa in ko mun dauki ra'ayin wanda suka ce wai ai har an zo kofar kogon an ma gani amma an kasa shiga an yi ne duk dai suna da labarin su haka labari jilan ba da jilin zai canja wannan ga yawo wannan wannan al'umma sun shuɗe wasu sun zo ana ta ba da labarin su sai zamanto labarin har ana musu a kai za a iya yin musu ta fuskar adadi za a iya yin musu ta fuskar yanayi za a iya yin musu ta fuskar ba da labarin ne makomarsu wasu za su iya cewa ai mutuwa suka yi wasu za su iya cewa ai sun shiga ne wani abu ya faru da su labarai daban-daban za a yi ta samun sabanin ra'ayi to shine iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suka kasance suna musu akan sha'anin wannan ashabul kafi sai Allah madaukakin sarki ya saukar musu da wannan abun haka wasu malaman suka tafi akan wannan fassara din al-allama ibn kathir rahmatullahi alaihi yake cewa wa zakaru annahu lamma arada ahaduhum al-khuruj liyadhhab ila al-madina lokacin da ɗaya daga cikin su din nan ya tashi ya tafi zai je siyo musu wannan abun da suke bukata akan sa'i zuwa ga wannan cikin gari nasu fi shira'i shay'in li ya'kuluhu domin ya siyo musu abin da za su ci tanakkara wa kharaja yamshi fi ghairi al-jaddati sai yayi shiga wadda ake cewa kamar shigar baddakama baddabani ya amfani da wani yanayi da yake ganin zai jirkita ko zai sauya yanayinsa da in an gansa kai tsaye ba za a gane shi sannan ya tafi yana tafiya a sanda sanda bai tafi tafiya ta confidence ma'ana ka tafi ka bi hanya dudar ba a'a yana ta dan raba rabe ya koma gefen hanya can ya dan labe in ya ga babu kowa sannan ya ƙara yin gaba yana ta tafiya yana kokarin me ya yi wannan waliyata lattaf ɗin da suka yi mai wasici a kai cewa ya bi a sannu sannu hatta taha ila madina har sai da ya shiga zuwa ga wannan gari wa zakaru anna ismaha biqsus ibn kathir yace wai an faɗi sunan wannan gari nasu wai sunan shi biqsus wa huwa yadhunnu annahu qaribul ahd biha shi ya shiga wannan gari yana mai tunanin cewa bai fai ɗauki lokaci rabansa da wannan gari ba wannan shine tunaninsa domin ya ga ya tafi ya je ya kwanta ya yi bacci ne yanzu an tashi ana neman me za a siya kun ga kenan maganar waɗancan da suka tafi a kan ra'ayin wai sun gano shekara nawa suka yi da irin wannan sai mu ce kamar akwai cin karo domin sun gano ba zai zo yana yin za a ce ba za a yi tsammanin a ce huwa qaribul ahdi bil madinati ba وهو يظن أنه قريب العهد بها وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وتغيرت البلاد ومن عليها ما يتي يعتبش ينا تمان cewa duka duka ɗan takaitaccen lokaci ne ya bar wannan gari amma alhalin bai san cewa komai ya canja ba mutanen sun canja ƙarni ya shuɗe bayan ƙarni al'umma sun wuce bayan al'umma generation bayan generation da haka duk wannan abin da yake ma ba wanda yake ya san da shi ma bi ainihi ballantana ya gane shi da ya gan shi faja'ala la yara shay'an min ma'alim al-balad allati ya'rifuha to shi sai ya fara shiga kuma wani yanayi yanayin da ya kasance a garin sai ya ga al'amarin ya canja alamomi abubuwa gine-gine da ya sani sai ga duk sun canja ai ko shekara biyar kai baka guri idan ka zo zaka iya ganin canje-canje ballantana waɗannan shekaru rututu wala ya'rifu ahadan min ahliha kuma a cikin hanyar nan tasa da yake ta tafiya bai haɗu da wani ko ya ga wani wanda yake gashi ya san shi ba duk wasu sababbin mutane yake gani wanda yake bayi da sani da su la khawasiha wala awamiha ba mutane na musamman ba ba ga magarin mutane ba har yanzu bai yi tozali da wanda yake ya san shi ba فجعل يتحير في نفسه ويقول لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم yana cikin wannan tafiya sai fara magana da ransa ya fara shiga shakka kai ko dai ban da lafiya ne ko na samu taɓin hankali ne ko na samu wata shafar aljanu ne ko kuma farki nake yi ne ya nake ganin komai ya canja daga yanayin da yake a kansa mutanen ba su bane garin ba shi bane ba gine-ginen ba shi bane ba alamomin garin ba shi bane kai ina tsammanin har shigar mutanen garin su ya ga ta canja masa saboda an ɗauki tsawon lokaci wa ya wallahi ma bi shay'un min zalika sai ce kai na rantsi da Allah babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da suka same ni da hankali na ras da lafiya ta garau da idanuna a buɗe tarwai ba mafarki nake yi ba ganin ido ne nake ganin waɗannan abubuwa wa inna ahdi bi hadhihi albaldati ashiyata amsin ala ghairi hadhihi sifa yace rabona fa duka duka rabona da wannan gari shine yammacin jiya jiyan nan fa amma kuma da aka samu wannan canje canjen haka ثم قال سيتي أرنسا إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي ما كاي wannan yanayi dai da nake gani abin da yafi min alkhairi shine in gaggauta fita daga wannan gurin shine abin da yafi dacewa da ni ba in tsaya in dauki tsawon lokaci ba summa amada ila rajulin mimman yabi'u at-ta'ama sai ya nufaci wani mutum wanda yake yana sai da abinci fa dafa ilayhi ma ma'ahu min an-nafaqa sai ya mika masa abin da yake tare da shi a hannunsa na kuɗi yanzu kuma zai yi abin da ya fito da shi kenan ko wa sa'alahu an yabi'ahu biha ta'aman ya niface shi da wannan kuɗi yana mai ce mishi ba na abinci na wannan kuɗi din falamma ra'aha zalika ar-rajulu ila ankaraha wa ankara ba'daha fa dafa'aha ila janihi malai ce lokacin da wannan mai sai da abinci ya karbi kuɗin ai labari kuma yanzu an tafi wani mataki ya canja wannan ba kudin da muka sani bane ba kudin da muke amfani da shi ne ya jujjuya kudin nan ya jujjuya da ya gani sai ka kai ban san kudin nan ba ballanta na ma in karbi wannan kudin in musanya abincin da ake nema a madadin su sai ya mika ma wa makocinsa watakila abokin sana'arsa ko makocinsa a kasuwa kalli wannan kudin da wannan bawan Allah ya zo da shi wa sa'alahu an wa dafa'aha ila jarihi wa ja'alu yatadawaluna fi ma bainahum ato yanzu kan ai abin mamaki ya samu sai suka fara miƙa bayaniya akan wannan kudin wannan ya miƙa wancan ka ga wani kudi wannan wannan ya ka wannan ya kalla to wannan wannan kudi ne wannan kudin mu na mutane ne daga ina wannan kudin yake sai zaman to su kwana miƙawa ne wana miƙawa ne sai suka fara cewa la'allahu wajada kanzan kai wannan ji yadda aka yi takila ya je ya samu wata tsohuwar taska ne wadda aka adana abubuwa na tarihi a ciki ya ɗauko wannan kuɗi ya kawo mana amma nan ba kuɗin mu bane ba na yanzu fasa'aluhu an amrihi sai suka tambaye shi game da al'amarinsa wa min aina lahu hadhihi nafaqat daga ina kake da wannan kuɗi din la'allahu wajadaha min kanzin suna masu tunanin cewa ya samu wannan kuɗi ne daga cikin wata taska wa man anta kai gaba ki ɗinka ma wai kai waye kai daga ina kake ina ka samu wannan kuɗin mu ba san ka a garin nan ba kai baka san mu ba ba wanda ya bada shaida ya taba ganin ka kuma ka so mana da wani kuɗi wanda yake na daban watakila har yanayin shigar shi ma a yanzu a fara ko san da an ba a lura da abu ba ana ta ma to in aka fara musu sai kowa kuma ya fara lura a da ana zancen kuɗi wani zai dawo kalli ma shigar shi kwata kwata ba irin shigar mu bace ba kalli yanayin sa kalli kaza to gabaki ɗaya sai ya zamanto shakka da tuhuma ta yi yawa a kansa faja'ala ya kulu ana min ahli hadhihi albalda shi kuma sai ya kasance na cewa ni faɗan nan garin ne ni dan nan ne jiya jiyan nan muka bar nan gurin wa ahdi biha ashiyata amsin wa fiha daqyanus yana cewa jiya jiya muka bar nan ba wani tsawon lokaci aka ɗauka ba kuma ga baki ɗaya ba sarkin garin wai shine wani bane ba to yana fara wannan dole kuma sai a yi me za a fara tunanin kai wannan dai da matsala a tare da shi fa na sabuhu ilal jununi sai suka jingina shi zuwa ga tabin hankali fa hamaluhu ila waliyi amrihim sai suka dauke shi suka tafi da shi zuwa ga shugaban su fa sa'alahu an sha'nihi wa qabalihi hatta akhbarahum bi amrihi da aka je da shi gurin shugaba sai ya tambaye shi kai wane ne daga ina kake me yake faruwa sai ya ba suke tambayar shi akan wannan sai ya ba su labarin al'amarinsa wa huwa mutahayyirun fi halihi shi ma a karan kansa yana cikin shakka akan yanayin ya shiga rudani ya ya jiya jiya mun tafi kuma yau mun zo mun wayi gari a cikin wani irin yanayi wa ma huwa fi a cikin ma yanayin da yake ciki gaba ki gani yake ya shiga wani hali na imuwa wannan wacce irin rayuwa ce ko menene wannan yake faruwa da ni a farke nake ko a gobe falamma a'lamahum bidhalika qamu ma'ahu ila al-kahfi lokacin da ya ba su labarin yanayin nan da abin da suke kan shi da menene ya faru da shi sai suka ce to ka tashi mu tafi zuwa ga wannan kogo da ka ambata din malikul baladi wa ahluhu ba wai sarkin kadai ba da shi da yan garin gaba ki dai aka rankai aka sa shi a gaba tiryan tiryan ana tafiya zuwa ga wannan kogo da ya ba da labari hatta taha bihim ila al-kahf har ya je da su zuwa ga wannan kogo din fa qala lahum sai ke cewa da su da runi hatta a taƙaddama kumfi duhuli li'a'allama ashabi ko li'a'allima ashabi ya ce to yanzu ku ku jira daga nan bakin kofa bari in shiga tukunna in je in sanar da abokaina cewa ga abin da yake faruwa kada mu shiga musu bagatatan zan ba su labarin watakila ga abin da yake aukuwa sannan kuma ga da waɗanda suka biyo ni muka zo yanzu ba ni ni kaɗai ba ne ba فدخل مالا يتي سي يشغى فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه وأقفى الله عليهم خبرهم مالا يتي مالا يتي باين يشغى cikin wannan kogo shi kenan sai suka gasa ma gane wai ta wace hanya ya bi da ya tafi ta ina ya bille ne shi kenan Allah madaukakin sarki sai ya lullube sha'anin waɗannan matasa game da wannan al'umma din da suke a daidai wannan lokaci a kuma wani maganan malam ya ce wai yuqalu baddakhalu alaihi malam ya ce wasu kuma an ce a'a bayan ya shiga ya je ya gaya ma wa ɗan uwan nasa sannan su ma waɗannan da sarki da mutanen sun shiga wara auhum sun gansu wa sallama alaihimul malik wa atanaqahum wannan sarki yayi sallama da su ma har ya rungume su wa kana musliman fi ma qila wa an ce wannan sarki a daidai wannan lokaci ya kasance musulmi ne wasmuhu tidusis wai sunan shi kenan tidusis shi wannan sarki fa farihu bihi suka yi farin ciki da ganin wannan sarki din wa anasuhu bil kalami har suka zauna ma suka tattauna da wannan sarki da magana suka ɗebe wa juna kewa mun wata kila ita labarin mu zamanin mu gashi kaza ga abin da ya faru da mu ga kaza ga kaza su ma wata kila su gaya musu ga akan abin da suke akan shi thumma wadda'uhu wa sallamu alaihi wa'adu ila mataji'ihim wa tawaffahum Allah azza wa jal mana yace sai suka yi wai sallama da wannan sarki ya tafi sai kuma suka koma zuwa ga wannan makwantai nasu sai Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsu rayuwa ta har abada fallahu a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani mana ya koro wannan bayanin shin wa kadhalika a'sarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq cewa ga labarin yadda ya faru ga yadda wannan sarki da mutanensa ya je gansu har zuwa Allah ya karɓi rayuwar waɗannan mutane ya karɓar rayuwa irin ta mutuwa wadda za a bijirarwa da ma'abotanta rayuwarsu lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nufi cewa ranar ƙarshe ta zo da za a yi hisabi a cikinta to amma dai kamar yadda na faɗa dukkan hukumin tsayi kowa yana jin labari labarai ne na banu isra'il labarai ne na ahlul kitabi alqur'ani bai bada wannan tafasil din ba ingantacciyar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ta bada wannan tafasil din ba la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum ku saurara ku ji kar ku ƙaryata kuma kar ku gaskata dan haka wa kadhalika a'sarna alaihim malan yace kama arqadnahum wa ayqadnahum bi hay'atihim atba'na alaihim ahla dhalika az-zaman kamar yanda muka sanya su kai bacci muka kwantar da su sai ko muka zo muka tayar da su kuma muka bayyanar da su akan kyakkyawan yanayin da suka kasance a kansa na imani akan kyakkyawan yanayin da dan adam yake cikakke lafiyayye muka bayyanar da su ga wannan abota wannan gari liya'lamu saboda su sani cewa su tabbatar da cewa anna wa'dallahi haqq cewa alkawarin Allah madaukakin sarki gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba fiha cewa lalle alkiyama ita ma gaskiya ce tabbas babu kokonto ko shakka akan ta iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suka kasance suna sabani a tsakaninsu game da wannan lamarin nasu ko dai lamarin tashin alkiyama ko dai lamarin cewa akwai wani abu a akwai akwai waɗannan matasa da suka rayu ga yadda makomarsu ta kasance ko kuma lamari na cewa Allah madaukakin sarki yana kasancewa tare da bayansa waɗanda suka yi imani duka an samu ansar shi akan liya'lamu anna wa'dallahi haqqun sai Allah ya ce wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim sai kuma aka ce a tayar da gini a kansu ma'ana yanzu an bayyanar da su an ga yanayinsu an ga abin da ake so a gani Allah ya karɓi rayuwarsu sai daga cikin wa'innan 'yan gari sai suka ce ubunu alaihim bunyana ku tayar da gini akan waɗannan ma'abuta wannan kogo abinda ake nufi da ku tayar da gini malamai sun yi maganganu akan ubnu alaihim bunyanan daban-daban wasu suka ce albunyan din da ake so a yi musu shine ai usturuhum minan nasi ku kare su ku kange su daga mutane wannan kuma magana daban-daban malamai na tafsiri sun yi wannan magana rasani yake cewa aradu satrahum an a'yunin nasi sun yi kokarin su ba su kariya ne daga idanun mutane hifzan lahum saboda su ba su ne kulawa ta musamman su alkinta su wa ziyadatan fil ikrami lahum sannan kuma su ƙara musu wani abu na karramawa da yake nuna waɗannan wasu mutane ne masu daraja masu ƙima wa ihtiramihim bi taghyibihim an al absar sannan a girmama su a nuna wata girmamawa ta hanyar rashin fallasar da su da idanun mutane kowa zai zo ya gansu kowa zai taba su kowa zai yi kaza amma aka yi gini aka kange inda suke zaune to an kare su daga waɗannan abubuwa da za a iya yi musu wanda yake na ba daidai ba shi sa ibnu kasir ya ce suddu alaihim baba kahfihim wa daruhum ala halihim abinda ake nufi da ubnu alaihim bunyanan ai ku toshe kofar wannan kogo din a rufe ta a gine ta ba irin kofar da za a zo ana buɗewa ana rufe ba a'a a rufe gurin ya zaman tokir suna a cikin shi a bar su a halin da suke a kansa haka Allah maɗaukakin sarki ya nufa ya ƙaddara da rayuwarsu da haka a bar su a yanayin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya gansu a kan shi فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ألا مدوككين سركي شيني وند يكي يافي قوة سني جمد شأننسو game da lamarinsu shi yasa hikima ta sai sanya ya kaddara cewa su kasance a haka din akan maganar rabbuhum a'lamu bihim tana daukan fiskoki guda biyu kamar yadda malamai masu tafsiri suke faɗa daga cikin da imamun razi ya hakaito wannan wajahi guda biyu din daya na farko aka ce annahu min kalamin mutanazi'in rabbuhum a'lamu bihim dinnan cewa ubangijin su shine mafi sani game da lamarin su game da su karan kansu ba wani bane da ya faɗi wannan maganar illa su waɗannan masu yin musu din lokacin da suke wannan bayayyeniya fatanaza'u bainahum amrahum sun yi bayayyeniya sun yi musu akan sha'anin su sai ya zamanto su ne suka ci gaba da wannan maganar faƙalu bunu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim sun yi musu Allah ya ba su amsa akan wannan musu ya kawo hujja sai suka ce to ga shawarar da muke bayarwa yanzu kan a rufe wannan kogo a daɗe shi yadda babu wanda zai dinga shiga Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani akan sha'aninsu saboda ne ya ce ka annahum lamma ta zakaru amrahum wa tanaqalul kalama fi asma'ihim wa ahwalihim wa mubdati lubsihim falamma lam yahtadu ila haqiqati zalika qalu rabbuhum a'lamu bihim wani lokacin da musun kuma ya zo ya yawaita da suka zauna ake bayyaniya kuma yanzu akan abin da ya faru na cewa su menene sunayensu ya yanayinsu yake tsawon shekaru nawa suka ɗauka lokacin da suka ga dai kai al'amarin ya kai tuka duk dai abin da za su yi za su yi babu wanda ya san hakikanin al'amari sai suka jingina lamarin ga baki ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai ya zamanto rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sani akan abin da suke a kansa duk wannan musun namu ba za mu kai zuwa ga wani dalili ko hujja ba sa'ilin da masu magana suke ta biyu suka ce ne anna hada min kalamillahi ta'ala cewa wannan magana magana ce ta Allah madaukakin sarki zakahu raddan lil qa'idin fi hadithihim min ulaika al mutanazi'in wa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan ne amsa ce ga waɗannan wanda suke matsantawa da musu akan sha'aninsu wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza wancan ya faɗi nasa wannan ya faɗi nasa sai Allah ya ce rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sani akan lamarin da suke akan shi wanda kuma kusan za a iya cewa dama tabbas din haka ne Allah madaukakin sarki shine mafi sani waɗancan ne suka faɗa ko kuma daga maganar Allah madaukakin sarki ke bai canja al'amarin ba illa iyaka idan wanda suka jingina ta zuwa ga maganar Allah sai mu ce ta fi tabbas domin wa man asdaqu min Allah haditha maganar da Allah madaukakin sarki ya faɗa babu wata magana wadda take tana kam sama da ita ta fiskar gaskiya da kuma tabbaci sa'idin da kuma in su din ne suka faɗi haka to sai mu ce madalla da maganar su domin sun faɗi magana wadda take ta gaskiya kuma sun yi aiki wanda yake na dace ya dace da daidai lokacin da ya zamanto kun kasa riskar haƙiƙanin al'amari to sai kuma da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki domin shine mafi sani akan wannan al'amari da yake faruwa qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sai kuma waɗanda suka yi rinjaye akan lamarin su sai suka ce yanzu kuma za mu ɗauki wannan guri a matsayin masallaci jin menene suke nufi da wannan magana da kuma abubuwan da malamai suka ambata a kai shine insha Allah ta'ala za mu tashi a kan shi gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya da dama abinda na faɗa na daidai Allah ya samu amfana mu tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa ta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah